اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسخ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السهرة ساجدين فألقي السهرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى a karatunmu na jiya ana cikin musara'a ko kuwa tsakanin ƙarya da gaskiya annabi musa ya halarto fir'aula ma ya halarto kuma mun ji abin da ya gudana har an jefa sanda sanda ta laƙume igwai ɗin nan da sanduna ga baki ɗaya bayan sun koma macizai har dai gudun da fir'auna ya yi sai muka ajiye fawalƙiyar saratu sujjaden saboda gabace a nan wannan akwai tashin hankali kuma musara'a ta kai musara'a ko kuwa domin madaba kamar yadda za mu faɗa can gaba su waɗanda aka ambata saba'in da biyu shugabanni ne na madaba amma madaba sun zo su adadi mai yawa waɗanda za mu faɗe su can gaba su ɗari shidda mai dabo mutum ɗari shidda gwanaye saba'in da biyu an azo mara kumi ɗari uku kayan sanduna an sauke lodi na raƙumma na sanda guda ɗari uku don abin da raƙumi guda zai ɗauko ya isa kaya balle raƙumi ɗari uku to abin mamaki yanzu ga sandar annabi musa ta laƙume sandunan nan bayan sun zamo macizai akwai ban mamaki ga raƙumma kayansu babu su sun fada cikin cikin macijiyar annabi Musa ko mu ce sandar annabi Musa shugaban madabadin nan ya ce aje a duba mashi shin macijin nan na annabi Musa tu'ban an ga ciki ne ya taso ya yi tuyi ko bai ba ko da aka duba ciki na nan na maciji yadda yake ya ce to dama malaminsu ya gaya masu wanda ya koya masu bokanci ranar da duk kuka ga wani maciji ya haɗa macizanku idan kun ga ciki na ya taso to dabo ne aka fi mu iyawa ku matsa amma in kun ga ciki bai taso ba ba dabo ba ne mu'ujiza ne to shi yasa faulikiyar saharatu sujjaden nan take aka kayar da madaban nan gaba ɗai suna masu sujada ma'ana ba su suka faɗi ba a sun samu kansu jazba jazba ta kama su sannan halar Allah ta buƙace su shi yasa dole suka faɗi suna masu sujada ga Allah tabaraka wata'ala dama halitta gaba ɗaya kowa da ya fatar Allah ya so shi ga aikin madalla amma da mai bin Allah da mai sabon Allah dukkan halitta haka suke yadda ka san leda da guguwa ta ɗauko ledodin da guguwa suka ɗauko leda ba za ta ce wai wai ina son in fada cikin ruwa ko cikin wuta ba sai inda iskan nan guguwa ta ajiye ta da haka madaban annabi musa sun zo don su yi jayayya da annabin allah amma muwafaka ta sa da yake suna hannun allah sai suka samu kansu suna masu sujada ga annabi ga Allah tabaraka wata'ala kharrat saratu jami'an sajidina lillah masu sihirin nan gaba daya sai suka faɗi suna sujada ga Allah ƙalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin annabi harun da annabi musa asiya tana mamlaka ɗinta ta ce aje a dubo mata a sa mata ido a ga musa da haruna su ne za su rinjayi fir'auna ko fir'auna zai rinjaye su ta aje wakilai ana rinjaye fir'auna kafin ta san inda mijinta ma ya yi aka ruga aka gaya mata cewa musa da haruna sun yi nasara kan fir'auna ta ce amantu bi rabbi haruna wa musa ga haka hankalin fir'auna ya yi mugun tashi ga nan madaba sun musulunta can a gida ne asiya ta musulunta ya ce amma kam ita asiya a je a samu gungumen dutse a kwantar da ita a aza mata dutse sai ta mutu bayan an shanya ta cikin rana in dai bata dawo daga imani da ta yi ba da annabi musa da annabi harun aka je aka ce ga abin da mai gidanki ya ce ta ce ko alama duk wanda ya rinjaye fir'aunan nan na tabbatar daga allah ne dama tuni na gaya maku annabi musan nan manzo ne daga allah don haka aka ɗora mata dutse saman ƙirjinta bayan an kwantar da ita amma abinda asiya ke cewa rabbim ne li'in da ka baitan filjanna wala jini min fir'auna wa amali wala jini min alƙawmin zalimin Allah ka gina mani gida inda ka shi Ibrahim shi ma nan ya ce asiya ba ta nemi gida aljanna ba kawai a'a rabbim lili indaka baitan fil janna Allah ka gina mani gida aljanna amma inda kake gida aljanna ya kai gida amma kuma gida inda shi Allah yake to ina ne inda Allah yake ina ne ba Allah ba inda ba Allah Asiya tun a lokacin kenan ta roki Allah ya bata annabi Muhammadu Allah a cikin aljanna ka gina mani gida gidan annabi Muhammadu shi yasa Allah ya karrama ta ya girmama ta ya zaunar da ita aljanna kuma inda Allah yake duk inda manzon Allah yake in tsayin kaka ce nan Allah yake Asiya ta samu sa'a tana addu'a tana rabbi najjini min fir'auna wa amalihi ranta ya fita amma ba a masa ranta ya fita ba ana dai ganin ana ma jikin azaba shine aka ce tana kwance amma tana ganin manazil ɗinta a cikin aljanna har kashfi ta gani na cewa ita matar manzan Allah ne kuma manzan Allah bai rasu ba khadija ma bata rasu ba sai da manzan Allah ya gaya mata a tare da ke Allah ya aura mani wance da wance cike ya faɗi sai da asiya matan manzan Allah ce a cikin aljanna duka wannan ta samu sa'a ta yi zamani da annabin zamani kuma Allah ya mata muwafaka ta imani da shi su ma masu dabo suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa Allah mun imani da ubangijin haruna mun imani da ubangijin musa amanu billah madaba sun imani da Allah li'annahum balaghu min ilmi sihr mablaghan domin a wajen ilimin sihiri sun kai matukar da yake kullu ma ajazahum ya'lamuna annahu laysa min jinsi sihr duk abin da ya buwaye su aiko ba dabo ba ne sun san da wannan fali haza yan bagi li kulli insanin idza talaba ilman an yablugha ghayata shehu yace don haka yake kamata ga kowane mutum duk ilimin da za ka nema to in ka kama nema ne sai ka kure shi fasaharatu balagul ghayata fi sihr da yake masu dabo sun kai matuka a cikin sihiri ولما رأوا المعجزة da suka ga mu'jiza ta yaqalu annaha laysa min jinsi sihir sai suka samu sakankan cewa ba dabo bane li'annahum la yakhfa alaihim min as-sihr shay dan wani abu na sihiri bai boye musu ba fa amanu billah sai suka imani da Allah lamma qalu da suka ce amanna bi rabbi haruna mun imani da ubangijin haruna ƙala fir'aun fir'aun bai bari ta kwana sai ce ana ha haruna dai ya gane ni kenan ani na ubangijin haruna li'anna haruna kana min abidi dan haruna ya taba zama cikin bayin fir'auna ƙalu sai madaba suka ce wa musa mun imani da ubangijin musa rabbi musa ubangijin musa alima annahum la ya'luna sai suka gane alima fir'auna sai ya sa annahum la ya'lunahu ba da shi suke ba li'annahu ma malaka musa qaddu dan bai taba mallaka musa ba tunda ake annabi musa bai taba zama karkashin bauta ba ta fir'auna qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال فرعون فرعون يتيم مدبا آه آمنتم له ينظر إيماني دا موسى قبل أن آذن أنا لكم kafin ni in yi izini gare ku to min nuna bi Musa za ku imani da Musa walam ta hudu min nil izina ba kuma nemi izini wajena ba kaga bai husata ba kenan li'annahu innahu to na gano innahu musan nan lakabirukum wallahi shine malaminku allazi allamakum sihir wanda ya koya muku dabo Musa sahirun wa huwa shaykhukum fi sihr shine shekhinku a wajen sihiri allamakum ba'dan ya sanar da ku wani abu wa katama ankum ba'da ya boye maku wani abu lungu da baku sani ba falau qatta'anna aydiyakum wallahi zan daddatsa hannayenku wa arjulakum in datsa kafafunku min khilafin sabani mukhtalifatin in saba al-aydil yumna wanda na datse ma hannun dama wal arjulul yusra sai in datse kafa hagu in datse hannun dama in datse kafa ta hagu wala usallibannakum wallahi zan daure ku fi judu'in nahal a kututturan dabinai zan tsire ku in daure ku ai alaiha zan samu dabinai dogaye in daure ku saman dabinan nan sannan ma wala ta'lamunna wallahi sai kun san ayyuna ashaddu azaban da ni da ubangijin Musa wane ne fi tsananin azaba wa abka yafi wanzar da azaba satalamuna sai kun gane hal ana ashaddu azaban ni na fi tsananin azaba am rabbu Musa ko ubangijin Musa shehu ya ce ma ashaddu tughyan fir'auna haza kai wannan fir'auna shishigi ne fa ya baci ku ji wannan kalma wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa sai kun gane da ni da ubangijin Musa wa ya fi tsananin azaba wa ya fi wanzar da azaba a saharatu dama masu dabo kanu sitta mi'a su ɗari shida ne wasa um shugabanni islani wa saba'una saba'in da biyu allazi zakarna waɗanda muka ambata walakin na jama'ata saharati sai dai su taron madaban kullum dukkansu kanu sita mi'a su ɗari shida ne lamma zaharatul mu'jizatu da mu'jiza ta bayyana kulluhum qalu dukkansu sun ce su ɗari shida suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun mun imani da ubangijin talikai mun imani da ubangijin musa da harun wa kharru sujjadan suka faɗi suna masu sujada ga Allah wa futiha alaihim kuma a lokacin aka yi masu fatahi su fa wannan madaba ba su taɓa sallah ba ba su taɓa zakka ba ba su taɓa hajji ba ba su yi komi ba wannan sujada guda ita ce Allah ya karɓa Allah ya karɓi ayyukanmu fashahadul haƙiƙa nan take sai sun haga haƙiƙa falihada ma khafu min tahdidi fir'aun shi yasa ba su tsorata ba daga barazanar fir'auna qalu lan nutiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fadarana faqdi ma anta qad إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السر والله خير وأبقى قالوا مدبا برازنا بتكاما سبا سكتي موسى لن نوثرك والله بزام في في تاكبا باكيزا مزابابا ala ma ja'ana min albayyinat tare da abin da yazo mana na mu'jiza na dalilai ala sadqi Musa bisa gaskiya annabi Musa wallazi fatarana mun rantse mun rantse da ubangijin da ya halicce mu faqdi ma anta qad ka aikata abin da zaka aikatawa iqdi ma shi ta kai abin da kaga dama inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya a fir'auna kai za ka yi hukunci kadai a wannan rayuwa ta duniya li'annaka qada'uka fi duniya faqat kai hukuncin ka a duniya ne kawai wa nahnu nujza fil akhirah mu kuma za a yi mana sakayya kuma mun yadda a gobe kiyama inna amanna mun dai imani bi rabbina da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana dan ya yafe mana kurakuranmu min al ishraq tsafin da muka daɗe muna yi na shirka wa ghairihi da saban Allah wa ma karatana alaihi min as-sihr da abin da ka tilasta mana shi na yin sihiri akrahatana ka tilasta mana ala ta'allumi sihr ga neman ilimin dabu wa mu'aradati Musa da jayayya da annabin Allah irin Musa nabiyillah muka yi jayayya da annabin Allah نرجو أننا بإيماننا يغفر الله لنا جميع ما مر علينا من الإشراك والكبائر والسهر ملافاتا ga Allah saboda wannan imani namu Allah ya yafe mana abin da ya shuɗe mana na shirka da kabira da sihiri wallahu khairun minka thawaban Allah ya fi ka ba da lada idza utiya in an bi shi shi ma adda ladan wa abqa minka azaban Allah ya fi wanzar da azaba bisa ga azabaka idza usiya in an sabe haka za saru min ahlillah shikenan madaba sun zama waliyan Allah tabaraka wa ta'ala innahu man yati rabbahu mujriman duk wanda sadda zai mutu ya je ma ubangijin sa yana kafiri qala ta'ala innahu yanda lamarin yake man ya innahu man yati rabbahu mujriman فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى إنه يند لمر يكي من ياتي ربه مجرما duk wanda ya je ma ubangijinsa yana kafiri mai laifi ka fir'auna kamar fir'auna fa inna lahu jahannama zai shiga jahannama la ya mutu fiha bai mutuwa a cikinta fa yastarihu balle ya huta wala ya haya ba zai rayu ba hayatan tanfa'uhu rayuwar da za ta umfane shi la ya mutu fiha wala ya haya wa man yati mu'minan wanda ya je ma Allah yana mumini kal amila salihati ya aikata kyawawan abubuwa min al fara'id gafarillai wan nawafil ga na filfili faula'ika lahum darajatul ula suna da darajoji madaukaka a wajen Allah dama da nafila ne ake samun matsayi wajen Allah ita kan farilla dama an ce kai dolen kama kai in kayi kai musulmi ne mai imani sai aljanna idan baka aikata farilla ba kai fa ba musulmi bane ko dai ka shiga wuta ko ka mutu kana aikata kabira Allah ya jarrabe ka amma dama samun darajoji gobe kiyama a nan ma samun walittaka ana samun ta ne ƙarƙashin na filfili hadisi na cewa la ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bi nawafil alkhair hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها وفي رواية فإذا أحببته كنته باوانا بزي قشيبا yana neman kusata zuwa wajena kaga Allah bai ce da farillai ba dan ba kai farilla ba kai mugun bawa ne ba ma ruwan Allah da kai a'a masu farilla waɗanda suka shiga da'iratul imani cikinsu ne Allah ka shigowa sai ya ibi waɗannan da ke da'iratul iman sai a jefa cikin zawaya ɗin nan guda uku in ya laƙume su daga nan sai ya faɗa da'iratul ihsan wadda islam iman ihsan kowane an sani yana da da'ira zawiya guda uku wanda mutum na farawa daga islamul islam islamul iman ihsa- islamul ihsan daga nan sai fada imanul islam imanul iman imanul ihsan daga nan albarkar na filfili sai fada ihsanul islam ihsanul iman ihsanul ihsan wannan ba farilla ke sa ka kama laƙwame waɗannan matsayi ba a yawan na filfili salloli karatun alƙur'ani azumi taimakon bayan allah sannan ƙulla mu'amala zuciyarka ta samu irtibadi da allah irtibatan haƙiƙiyan ko da kana cikin amawa amma tunaninka yana wajen Allah ma wasu ani ardi wala sama'i wa wasu ani qalbu abdul mumin sammai na bakwai in ji Allah da ƙasai na bakwai ba su yalwace ni ba amma zuciyar bawa na amma mumini daga da'iratul imani kenan ta yalwace ni to in zuciyarka ta yalwace Allah za ka ga mutum gaba ɗaya tafakkurinsa gaba ɗaya da tazakkurinsa gaba ɗaya duka ya tafi cikin Allah tabaraka ta'ala har ma zai zamo cikin mutane amma bai san abin da mutane ke yi ba ana magana amma bai ji ya zama irin hatimul asam hatimul asam yana zama cikin amawa kowa ma ko mahusa ban Allah amma abin mamaki karama tai duk maganar da za a yi kurma ne bai ji wai hatimu ba ka ji sai ce ba ni ji ba ni ji shi in ba ƙur'ani ya ji ba ko salati ga annabi ko kalma mai tsarki ba ya ji sai ana ce mai hatimu al'asam hatimu kamar kurma ya kurumce to cikin bayan Allah akwai waɗanda ba su jin komi ba su ganin komi sai zikirin Allah idan bawa ya tsaya kofa Allah da istighfari da salati ga annabi da la ilaha illallah har suka nashe shi harshe na yana yi daga nan har zuciya ta ta ɗauka in fa zuciya ta ɗauka ko da yana bacci yana na yana zikirin Allah ba maganan ma yana falki cikin amawa ba yana bacci ya namu a ta namu aini wala ya namu kalbi idanuna suke bacci amma zuciya ta ba ta bacci mutum ya samu wirata muhammadiya ta nan ne manzon Allah za a je bacci har ya hansari amma in ya falka ya murje idanunsa ya ba da sallah saboda alwallarsa na nan zuciya na nan falke tare da Allah idan mutum ya samu cewa fa'iza a hababtuhu kuntuhu ya zama shi to sai ya zama babu abin da Allah ya hajjabe maka idonka an ɗauke hijabi nai kunnuwanka an ɗauke hijabinsu ga ka cikin mutane amma kana mu'amala da mala'ul a'ala duk abin da ake sama tun daga nan ƙasa har ardu simsima kana mu'amala da mala'ul ala daga nan ma sai ka koma kana mu'amala da Allah shehu radiyallahu anhu yace sadda mutum ya kai wannan kuntuhu yace wa hada bidayatul wilaya to daga nan da an baka ofa ka shiga layin waliyai waɗanda suna mu'amala da Allah to in ka fara mu'amala da Allah to daga nan ne za ka bi wani hanya wadda kana iya zama siddiƙi in mutum ya zama siddiƙi in ji shehu ya ce a siddiq insanun rajulun ya hudu da ilma an illahi bila wasidatin walaisa bi nabiyyin duk wanda ya kai yana iya samun ilimi tsakani ne da Allah ilhami ko ilƙa'i yana samun ilimi tsakanin shi da Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah ƙarƙashin taƙawa sai Allah ya koma shine malamin ka kai bawan Allah to idan mutum ya zama yana karɓar ilimi daga Allah tabaraka wa ta'ala shehu ya ce shi ake ce mu siddiƙi sai ce wa siddiƙiyatu awwalu qadamin fil fardaniya shi kuma wanda ya kai siddiƙiya to ya hau matakala ta farko cikin kudubaniyatu sugura daga nan kuma zai ta tafiya har ya zama kudubi daga nan kuma in ya samu ishtiba'i amma wannan ba aiki ba ne Allahu yashtabi ilaihi man yasha saboda albarka ikhlasinka to sai a zabo ka masu wannan aiki na mafatihul kunuz za su duba sadda gausi ya daga abinda da yake duba ba yawan ibada ba abinda suke dubawa wa yafi ikhlasi akhlas to sai a bashi qutbaniyatul kubra ya zama qutbul aqdab wadda maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace shi kan tunda ya zauna ta sai dai kowa ya hakuri amma kafi nai duk wanda ya kai qutbaniya daga nan yana iya zama qutbul aqdab shi ake ce ma kuma gausi kuma shi ake ce ma alfardul jami shi kadai kuma gayya kai kadai gayya shi kadai amma Allah ya kunshe komi a cikinsa saboda istibai Allahu yastabi ilaihi man yasha shi kan shehu radiyallahu anhu ya ce fa hal absarat aynaka mithli sa'iran suluki wadadbi wal ulumu fuyudu hayake ce wa sirri sarafil khafiqaini wa uqima shuyukhun alaw hatta yahula jaridu yanda kasantuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kujeran nubuwa an rufe ya haya abutai dama shine annabi hakikatan duk wanda ba manzan Allah ba majazan imam busairi ke cewa inna ma mathalu sifatika linnasi kama mathalan nujum almau annabi hakikatan annabi muhammad sauran annabawa annabawa ne majazan shi yasa mai abun na zuwa ba annabi bayan manzan Allah la nabiyya ba'dahu haka shauti jani tun da ya bayyana kan kujerarsa ta wilaya al-kubra wannan ta khatmi Allah na da khatmi khatmi 313 tunda wannan khatmi ya sauka ya zama khatimul auliya mai wannan layi an kulle da zuwan shehu tijani haka khilafa ita ce qutbaniya khilafa ita ce matsayin shehu ibrahim shi abinda Allah ya bashi khilafa saboda khilafa nan ne ofishin ubudiyya amma shi yana kan ubuda ubudatuhu maqrunatun bi siyadatin duk inda Allah yake Allah shi ko an ɗora shi a wajen ya zama mai bauta ga Allah tabaraka ta'ala girmamawa daga mai gida nai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ɗora shi akan wannan kujera shi yasa Musa ya gida yake cewa ma aqama salata man abadallah bai ce man abadullah ba matukan mai bautan nan ga Allah bawan Allah khalifar Allah matukan ya tsaya yana bauta ga Allah don abinda halar Allah ke nema bauta kai ma ami in ka bauta ma Allah igiya kana sadu da Allah komi matsayinka in ka bar bauta ga Allah ka ce wai na hau wani matsayi ni ban sallah ni ban azumi ni dan hakika ne igiyar ta tsunke ka samu matsala wanda zai kama hannunka shine shedan to shehu radiyallahu ta'ala anhu tun da ya haye kawun wannan kujera ba abin da ya rage illa kai kokari ka zamo mabiyi ne sahabin shi ula'ika lahumud darajatul ula waɗannan muminai fa waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau sukan suna da darajoji madaukaka jam'u aliya mu'annasu ala jannatu annin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka waɗanda darajoji ne za a ba muminai gobe kiyama jannatu adnin aljannar dawwama ubangiji ya ce fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad fas duk wanda ya sa aka nisanta shi ga barin wuta bayan mutuwar sa aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babban rabo don haka wanda ya samu imani zai samu aljanna bayanun lahu bayani ne ga darajatul ula ita aljanna din nan tajrimin ta ta al-anhar ƙoramu hudu na gudana ƙarƙashinta khalidi na fiha za su dawwama a cikinta shine daɗin aljanna an shiga ba fita har abada wadalika shiga aljanna da dawwama a cikin aljanna jaza'u man tazakka sakamako ne na wanda ya samu tsalkaka min zunubi daga zunubai zunubi na zahiri da na baɗini ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى حقيقة من أيكا من أيكا والنبي موسى izaya ta yi yawa Allah ya ce anisri bi ibadi ka tafi da bayina ba da zalika wa Allahu ila Musa bayan musara'a ko kuwa annabi Musa da Fir'auna to sai muka aika ma annabi Musa ba da 20 sana bayan shekara 20 da kaliyarsa da Fir'auna au ba da 40 sana ko ma sai da aka shekara 40 alal asahi akan mafi ingancin riwaya auhallahu ila musa allah ya aika ma annabi musa a nasir bai badi lailan ka tafi ka wuce da bayina cikin dare min ardi misra ku ba ƙasan misra sannan muka ce mai fadrib lahum tariqan ka samo masu hanya ka ji sabon aiki ka yi masu titi fadrib lahum tariqan ka samo masu hanya bidarbi bi asaka ita dai sandar ita ce za ka buki yabasan fadrab lahum tariqan ka samo masu hanya fil bahri a gulbin kulzum bidarbi bi asaka sandan nan taka dai da ita za ka bugi gulbi yabasan zai bushe famta salama umira bi ya kama umarnin Allah wa ay basallahu al-ard aiko Allah ya busar da kasar famaru fil bahr suka bi kan gulbin kulzum sun kawo bakin gulbi Allah ya ce bugi gulbin suna bugawa sai ga hanyoyi sun samu muka ce mai la ta khafu darakan kada ka ji tsoron riskar fir'auna ai la ta khafu an yudrika ka fir'auna kada ka ji tsoron fir'auna ya riske ka ba za mu bari ba wala takhsha gharakan kada ka ji tsoron nutsewa fatba'ahum fir'aunu bi junudihi فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى فأتبعهم فرعون فرعون يبيع النبي موسى بجنوده درندنسا لما أصبح الصبح دقري واي خرج فرعون بجنوده فرعون يفتد رندنسا يطلب موسى يناني من موسى أيكو فغشيهم من اليم ما غشيهم abin da ya rufe su fir'auna aiko sai ya lullube su ya rufe su na gulbin na kumfan ruwan gulbin kulzu abhamahu Allah ya ɓoye girman abin da ya lullube su ya lume su li azamatihi don girman shi wa haulihi da firgita shi wa dalla fir'aunu qaumahu fir'auna dai ya batar da mutane nai bidu'aim ila ibadatihi don shi ya kira su a zo a bauta mai wa ma hada bai shiryar da mutanensa ba da ahum ila dalal don ya kira su zuwa bata wa ma da'ahum ila hidaya bai kira su ba zuwa shirya ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'annakum janib at-tur laymana wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا بني إسرائيل يا كو بني إسرائيل يهوداوا قد أنجيناكم من عدوكم من tsayar da ku daga makiyinku fir'auna bi igraqihi mun nutsar da fir'auna yau babu shi wa wa'annakum janibat turil ayman mun alƙawanta maku ku je mu gana da ku a gefen dutsen ɗuri sila an ce mai aiman saboda ko da annabi musa ya sashi dutsen na dama nai ko da allah ya ce mun alkawanta maku a'a allah ya yi alkawali da annabi musa amma zai zo da saƙon bani isra'ila shi yasa aka ce mun yi alkawali da ku ko da yake da musa muka yi alkawalin da ku muke fanuti Musa fanuti Musa at-Taura mun alƙawanta maku za mu ba Musa at-Taura lil amal biha tunda fir'auna mun ga baya ne to yanzu ga sabon aiki ku yi aiki da at-Taura wa nazzalna alaikumul manna was-salwa muka saukan maku da darba da yan shila humattaran jabin wa tayris sumana shine darba da yan shila muka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗen abin da muka ba ku almun'ama bihi alaikum abinda muka ni'imta muku shi wala tadghaw fi kada ku yi shishigi bi an takfuru ni'mata bi kada ku yi butulci kada ku butulce ma ni'ima wanda ke butulce ma ni'ima yana dagawa fa yahilla alaikum ghadabi fushina ya saukan maku inda ma takfuruna bi ni'mati yanzilu alaikum ghadabullah da kun butulce ma ni'ima ta hushin Allah zai saukan maku wa man yahlil alaihi ghadabi shi ko wanda hushina ya saukan mashi faqad hawa ya surmuya finnar ya hada cikin wuta wai ni lagafarun amma ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba mina shirki daga hada Allah da wani wa amana ya imani wa hada Allah ya kadaita Allah wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau alfarda wan naf ya farilla sannan ya hada da nafila dan an samu matsala cikin farilla cikin nafila za a ɗauko a biya farillarka kaga in ba nafila ba abun biyan farilla sun mahata da sannan ya shirya a ita da bistimrarihi alama dukira ya zarce kan hanyar shirya Allahu tabaraka wa ta'ala wa adabil maghfirati liman jama'a hadhihi al-ashiya Allah ya alƙawanta gafara ga wanda ya hada waɗannan abubuwa shine imani aiki mai kyau tabbata tuba imani aiki mai kyau tabbata kan wannan hanya din wada bil gufran ya yi alkawanta gafara liman jama'a hadil ashiya taba mutum ya zama mai yawan tuba kana istighfari wa amana sannan ya imani ya gaskata manzan Allah ya ta salati wa amina salihan ya yi aiki mai kyau mafi girman aiki mai kyau la ilaha illallah ثم هتدا يزرتي كان wannan bai koma dan hakika ba thumma istamarra ala zalik ya tafi kan wannan hanya wadda dai shi wagabanni ne sun aza shi wama a'jalaka an qaumika ya Musa ya Musa ya kai Musa wama a'jalaka me ya dauke ka ga gaugawa an qaumika ka riga mutanen ka zuwa wajena lamma talaba Musa lokacin da Musa ya nemi ayyaktaru sab'ina su zaɓo ba yahude saba'in min khiyarim daga zababbinsu liyatul miqat don su zo ganawa da Allah Allah ya gayyaci annabi Musa ya ce ya zo da mabiyanai ya zaɓo mutum saba'in na kirki takaddama huwa mamahu amma shi annabi Musa jazba shauƙin halar Allah ya sa bai tsaya jira ba kawai shi ya tasan ma Allah falamma wasala da ya isa ƙabla kulli ahadin ya riga kowa ya isa kafin kowa abinda ya kamata su je tare khatabahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya mukhalaba ya ce wa ma ajalaka an qaumika ya Musa Musa me ya dauke ka kai yo gaugawa kai kadai an qaumika ina mutanen naka su 70 limaji mi adi akhd at-taura me yasa kai yo gaugawar zuwa kai kadai ga ma'alƙawantar da za ka karbi at-taura ya Musa قال قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال النبي موسى هم su bani isra'ilan nan ula'i waɗannan bil qurbi minni ai suna kusa da ni ya Allah ya tuna suna nan zuwa ala asari bayana ni saninka da jazba da shauki shi yasa ni da kace in zo ban tsaya jiran kowa ba na san halin kuma bani isra'ila hoko hum ulai ala asari waɗannan suna nan bayana jiran suke sai na dawo wajaltu ilayka rabbi na gaggauta zuwa wajenka ne ya ubangiji litarda don ka yadda da ni ta'ajjaltu ilayka na yau gaugawa na riga su talaban limardatika neman yadda ka ya Allah قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال تعالى الله ya ce to kaga irin ta ai bani isra'ila ba a barin sun baya miyagun mutane ne fa inna qad fatanna qaumaka mun jarrabi mun fitini mutanen naka min ba'dika bayanka wa ka fitnatun bala'i ya auku ba'daka bayanka ba da firaqika lahum kana rabuwa da su wa dhallahumus samiri Musa Samiri ya batar da su fa'abadul ijila suna can suna abotan baraki na ce ka zo bayan na tserar da su daga fir'auna amma musa sami ruwai ya samo masu wani abin bauta dunallahi ba allah ba فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمرتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان النبي موسى يقوم ممتانين بني إسرائيل غضبان هنا مهشي رجع موسى في غاية الغضب موسى يقوم تكن متوقع هشي أسيفا yana mai tsananin bakin ciki ƙala ya ce ya ƙaun ya ku mutane na alam ya idkum rabbukum wa'adan hasanan ashe ubangijin ku bai alƙawanta muku alƙawali kyakkyawa ba bi annahu yu'dikum at-taurat ashe ba Allah ya ce mu zo ya baku at-taura ba afa bala alaikum al-ahadu alƙawali muddin rabuwa ta da ku yayi muku tsawo ne amma kaga ya nuna ya ce su jira shi afa bala alaikum al-ahadu muddin rabuwa da ni da kuka yi rabuwa ta da ku halayin har yayi muku tsawo kun ga na dade ban dawo ba wai koko am arattum koko dai kuna nufin ne an yahilla alaikum gadabun min rabbikum kushin ubangijin ku ya saukan muku am arattum gadaballah shin kun ga na dade ban dawo ba koko kun yi wannan don Allah ya hushi da ku dan ɗayan biyu bi ibadatil ijli saboda bautan maraki fa akhlaftum maw'idi kuka saba ma alqawlina wa tarattumul maji'a ba'di kuka ki zuwa bayan na wuce Kalu suka ce ma akhlafna mau'idaka bi malkina mu ba mu saba alƙawalinka ba cikin ƙashin kanmu ai bi kudratina da ikon mu aw amrina ko umurnin mu ba mu bane walakin na humilna awzaran an dora mana nauyaya min zinatil qaum daga kayan kwalliya kwandugga na bani na na su fir'auna hali qaumi fir'aun kayan kwalliya na fir'auna ista'araha minhum banu isra'il su bani isra'ila dama sun sun je wajen mutanen fir'auna sun ari kayan kwalliya bi illati irsin saboda za a yi wani anganci yahudawa ne za su yi anganci sai aka je wajen kibdawa aka aro kayan kwalliya na zinari wanda za a yi kwalliya fa baqiyat indahum ta wanzu tana hannunsu sai ga Allah ya ce annabi Musa ya fita fir'auna ya bi shi aka halaka fir'auna annabi Musa ya take bayan ya take Allah ya ce to zo a baka a taura su bani Isra'ila kama kafa su bata bushe ba daga ruwa suka ce to ya kamata dai mu dan bauta ma wani abu Musa sami ya ce to dama ga abin bauta shine dan maraki faqadhafnaha sai muka jefa ta finnare a cikin wuta bi amrin samiri dukkan zinarin da ke hannunmu sarƙa da munduwa da komai na zinari sai aka haɗa su dila guda sai aka watsa cikin wuta bi amrin samiri da horon samiri faka zalika kama alƙaina yadda muka jefa kayan kwalliyan nan alƙas samiri shi ma samiri ya jefa ma ma'ahu abin da ke tare da shi min halihim na kayan kwalliyarsu wa min turabin ladhi akhadahu ya jefa turɗa ƙasa wanda ya ebo min asar hafiri farasi jibrila daga sawun kofatan godi ya jibrilu alal wajil ati ga bayanin nan zuwa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم إجلا سي موسى سامري يفتو مسد ولدن مرقي dama an jefa zinari a cikin wuta dama zinari a cikin wuta kyau ne zai min alhali na kwalliya sai ya fitan masu da shi jasadan ya mulmula shi ya mai da shi butun butumi lahaman wa daman nama da jini lahu khuwar yana boda sautin yusma murya da ake ji in kalaba kazalika ya juya yana boda ya kera masu dan maraki bisa babin turab abinda yasa dan marakin kuma yake boda saboda ƙasa allazi attara alhayat wadda ta sa rayuwa fi ma yudaw fihi cikin abinda aka sa mai na ƙasan nan wa wada'ahu ya sa ƙasa ba da saurihi bayan ya kera dan maraki fi famihi cikin bakin dan maraki faqalu ay as-samiri da Musa samiri da mabiyanai sai suka ce ma Yahudawa haza ilahukum kun ga dan marakin nan shine abin bautarku wa ilahu Musa shine abin bautar Musa falasi ya manta ya je nema ne ai ya je neman wannan ne wala haba yatlubuhu ya je yana neman shi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa alaihi salatu wassalam lamma kharaja ila almiqat lokacin da ya fita zai gana da Allah dama kalimullah ne kuma sai ga ganawa ta musamman taraka akhahu harun sai bar dan uwa nai haruna kaga umfanin shi kenan sai ce to kai haruna ka tsaya ai gadin bani isra'ila nan wa qala yace ya harun ukhlifni fi qaumi ka zama khalifata a cikin mutane na dama nubuwar da risalar ta annabi Musa ce ka zamo khalifa ta a cikin mutane na amma wa aslih ka kyautata in khalifa bai kyautata ba to ya munana wa aslih ka kyautata kada ka fita layin aikin da nake yi yadda nake ka tafi haka nan wala tattabi kada ka bi sabilal mufsidin hanyar mabannata fa dhahaba Musa ila al-miqat annabi Musa ya je ganawa da Allah لياتيهم بالتوراة دان يزو مسو ده التوراة وكانوا قد استعاروا حليا من الكب داما سن أرو كاين كليا قندقا نزيناري دقا كبداوا قبل هلاكهم كافين هلك كبداوا فلما هلك الكب da kibdawa su fir'auna suka halaka hamalu haliya ma'au sai suka ɗauko kayan kwalliyan nan tare da su kaga ɗauko duniya shi abbala'i ila biladi sham suka ɗauko kayan duniya zinari aka yi siriya da shi fa baki hadal malu fi aidihim dukiyar nan ta kibdawa sai ta wanzu hannun bani isra'ila falamma dhahaba musa ila almiqat da annabi musa ya je miqati ganawa da Allah wa kana samiriyu walada zinan dama musa samiri dan zina ne shege ne zinan ummu uwa ta zina ta yi fahamalar ta ciki da shi falamma wada'atuhu da ta haife shi khafat sai wai ta ji tsoron wai kar kunya kuma min an tu'ayyara ka ai mata dariya keta bata ji kunyar yin zina ba bata ji kunyar Allah ba yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah suna kunyar mutane amma mutane ba su kunyar Allah to kaga ta je sanda take zina bata ji kunyar Allah ba amma yanzu an haihu ana kunyar mutane to ai ya rabi waladiha kada a yi mata dariyar keta ta zo da ɗa ba na halal ba fa zahabat ila falatin ta je daji hatta ra'al maghara hatta ga wani kogo alqadhu fiya sai ta jefa ciki wa zahabat ta juya li halika faqat ita alqudrin ta dan ya halaka naman daji ya canye ko kuma yunwa da ƙisa su kashe shi ko ma ƙwari su canye shi shehu ya ce wallahu tabaraka wa ta'ala rahiman bi ibadi Allah dai mai tausan bayi ne mahama kanu duk yanda suke ka duba wannan Musa Samiri ba dan halabba ne amma Allah na son abu nai kuma Allah na tausan abu nai yau gashi har uwa ta ta ƙi shi ta jefar da shi daji ba daji ba ma cikin kogo inda ba mai gani ne amma Allah yana nan dai yana tausan bayi ne an dawo wani yaƙi sai manzo Allah ya hango wata an taso bayi an taso an biyo su a guje amma a wannan hali sai ta jawo ɗanta da ke bayanta ta je na kuka tana ba shi nono manzo Allah ya ce Allahu akbar kun ga yadda uwaccen ke tausan ɗanta to Allah ya fi tausan bawa fiye da tausan uwa da ɗanta Allah shi ne mafi tausan bawa fiye da tausan uwa da ɗa yau ga uwar Musa Samiri ta jefar da shi amma Allah na son abu ne mahama kanu ko ba imanin Allah na son ka ne don sai da ya so su yayi su asalin kowa har kafirai soyayya fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu fihim fa bi arafuni arsalallahu jibril sai Allah ya aiko jibril yardau halal gulam ya je ya renan mai ya shayan mai da wannan yaro nan take Allah ya ce ma jibrilu ga wani aiki ga Musa Samiri can ba dan halal ba uwa ce ta jefa da shi ba ta so muna son kayan mu ka je ka kula mana da shi ya kai jibrilu ai ko an gama fil baqara kuma yana can cikin kogo fasara yardau jibril jibril ya ci gaba da reno nai hatta kabura har ya girma fasan mahu Musa aidan shi ma suka sa mai Musa lamma kabura da ya girma sara kafiran ya zamo kafiri dama yana izgili da wulakanta annabi Musa ya annabi Musa ya je wajen fir'auna yi da sakon Allah shi ma irin kayan annabi Musa yake sawa ya sa manyan kaya ya ɗauki sanda ya koma ɗan kama kenan shi ma sai ya je fada ya ce ma fir'auna inni rasulu rabbil alamin ai ta dariya ai ta dariya don ya tozarta annabi Musa wa qad alima min asrar jibril to tunda wanda ya rene shi jibrilu ya san wani abu daga asiran jibrilu duk wanda kai abutaka da shi to sai sirri na yana su cikinka annahu yarkabu farasal haya ya gane jibrilu shi abin hawa nai farasul haya alhayat shehu yace rayuwa hadihi wannan allati khalaqaha Allah li jami'il hayawanat wadda Allah ya halitta ga duk abin da ke da rai ala surati farasin Allah ya kera ta ya halicce ta kan surar doki kama annal mauta ala surati kafsh yanda mutuwa ita kuma kan sura ta rago wa jibril to shi jibrilu inda ma yasiru fil umur al izam in zai je manyan lamurra wanda ake so a yi a gama emergency dama akwai emergency to duk sanda za a tura shi emergency yarkabu hadal faras zai hau wannan doki faras al haya shi dokin rayuwa da rayuwa yaka yawo wala ya masu wala ya masu hushewun wani abu ba zai shafi dokin nan ba illa wasu rafihil haya sai rayuwa ta nashe shi duk inda dokin nan ya tsaya sai rayuwa ta bulla wajen fahimar samiri haza samiri ya gane wannan falon mara kiba jibrilul faras da jibrilu ya hau dokin nan na rayuwa wani haɓa bi musa ilal miqat falon mara kiba jibrilul faras da jibril ya hau doki wani haɓa bi musa ilal miqat ya tafi da musa miƙati a kada min athar hafir hadal faras turaban sai musa samiri ya ebo sawun kofatan wannan doki ma'ana ƙasa ya ebo ƙasar sawun kofatan godiya jibrilu ya alamu annahu la yuj'alu fi shay'in ya gane ba inda za a sashi illa sara hayyan sai ya zama rayayye wata lil jama'a sai ya zo ma jama'a wa ƙalon hadal malun lazi a hastun min alkifɗi dukiyan nan da kuka karɓe ta kibɗawa wa baƙi inda kun ta wanzu wajenku ijma'u ku haɗa shi asna'u lakum bihi ma huwa khairun lakum zan yi maku abin da ya fi alkhairi fa jama'ul mal suka tara dukiya fasaha suratan sai ya ƙera masu wani butun butumi surata ijilin butun butumi na ɗan maraƙi fa da alfihi turab sai watsa wannan ƙasa fasara ijilan jasadan lahu khuwar sai dan baraki ya koma jiki har yana boda faqala ce hadha huwa Allah to kun ga Allah shine Musa ya je yawon nema fasaru ya abudunahu suka zamo suna bauta mai wal ibadatu yarqusuna hawlahu faqad to me suke yi na bauta rawa kawai ga dan baraki yana boda su ko suna rawa kaga abu ya koma wasa wa yusaffiqun wa yasfiquna suna tabi inna ma ja'atil fitna amma dai bala'in fa ya zo min qibal hadal mal duk inda kaga ana bala'i to dukiya ta tazo law tarakul mal fi misra kaga da sun bar dukiyar nan ta kibdawa a misra ma waka al hadhihi al qadiyya da wannan qadiyya ba ta auku ba walakin hamaluhu sun dauko ta wahiya fitnatun ta zo musu bala'i walamma fa'alu hadha da suka aikata wannan raja Musa gafbana asifan shadid al-ghadab Musa ya koma da hushi da tsananin hushi dai al-ghadabu lillah shehu bai kyale kowace nukuda al-ghadabu lillah min sifati min sifati auliya illa za ka ga waliyi na alhubbu fillah soyayya cikin Allah waliyai da yawa suna samu amma algazabu fillah kai hushi in an taba Allah yana da wahala don wani kila masoyinka ne to son da kake mai soyayya za ta hana ka ga saban da yake ma Allah ka ƙi gwada ka husata ko masoyinka ya ƙi Allah to ka husata don ya gane yau ka bashi ka koma wajen Allah algazabu lillah kushi don Allah min sifati auliya illa kama usiba nabiyuna yanda an sifanta annabi annahu kana la yaghdabu li nafsi annabi bai taba hushi don an taba shi ba ba bai daga cikin haridin idza ma si makhasban jahu wa idza yusamu ilahu lam yahraj inji mai daliya wa yaghdabu lillah amma hushin manzon Allah in an taba Allah wa idza ghadiba lillah wa idza ghadiba lillah la yaqumu li ghadabihi shay'un annabi muhammadu ranar da duk ya hushi in an taba Allah ko to ba abin da ke muƙawamar hushin manzan Allah manzan Allah in kana son ku zauna lafiya kada ka taba Allah amma kana taba Allah yanzu nan za ka ga ba sani ba sabo sai da Aisha radiyallahu anha ta ce ma ba magana hushi ba duk firar da muke da manzan Allah ana fira ana nishadi da lokacin sallah yayi za ka ga manzan Allah yanayinsa ya canza ya tashi yana wa ahala salatakum ba sani ba sabo iyalina a tashi ai alwala lokacin sallah yayi don haka kushin manzon Allah ba abin da ke iya muqawama in dai an taba Allah fali hadha tajidu alqadaba lillah shi yasa hushi a cikin Allah min sifatil kummal yana daga sifofin kammalallun bayan Allah sai mutum ya zamo kamili zai iya samun algadabu lillah yana gaban alhubbu fillah soyayya ka so mutum dai ya so Allah amma kuma kada ka yadda ka so mutum bayan ya ki Allah in kai wannan ba ce ba waliyi ba ne kai amma kai ba ka daga cikin layin kamilai wagazabuhum la shakka yujibu gazab Allah hushinsu ko ba kokanto yana wajabta hushin Allah kama anna alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya a lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzo Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاته لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين